أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar birnin da magaram ko unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin shidda ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan biyu 2026 a yi da haƙuri dai dalilin wata ta'aziyya ce ko jana'iza ya samu kai jinkiri da yawa a darasinmu na jiya cikin araf ina ga mun tsaya aya ta hamsin da shidda ne ko? da biyar ko? hamsin da biyar ha? shida to ya kenan sha Allah kenan ya kawara ta hamsin da shida kenan
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم kaina akwai tambaya guda biyu ɗaya iya maganar me matsayin kitso ga namiji yan uwa akan samu ruwayoyi ko cikin shamal muhammadi a nan sallallahu sallam iya da gashi wanda iya sauka saman kawo da shi yana mai kamu da muka ce kitso amma an ce kitso akwai talaƙin shi akwai na mata irin akwai kuma mata masu ana yan wake-wake daban ne da wancan kamu ana kamun gashi in ya tsawo da yawa annabi yana kama kanshi ha kamu ya tabbata wannan sai wata bayar Allah sati da ya gabata ta ce ta ƙari jini kuma yanzu ya dawo eh inda ya dawo kala wanda ya dawo kala jinin ta zama haila ki iya canzawa sai aya ta 56 a darasinmu na jiya muna ƙarshen aya ne ta 55 wadda Allah subhanahu wata'ala ya man umarni ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ku kiraye ubangiji ku bauta ta mahu cikin halin kaskantar da kai da ɓoyewa ba take da ba tare da bayanar da magana ba kuma Allah bai san masu ƙeta da iyaka nan al-mutadin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa a cikin al'umma ta annabi sai kuna qaumun ya'tuna fi du'a za ta rika tsallake iyaka ko gona da iri a wajen addu'a daya cikin sahabbai Abdullahi ibn Mughaffal akwai dan shi ke cewa dan shi yake tambaye shi na yake ji iya addu'a Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abid an min ayyul jannati idza dakhaltuha Allah idan Allah ka bani gida hori beni hori a gidan aljanna in na shiga a bangaren dama yace ana wannan wuce gona da iri ne kurin ka roki Allah baka aljanna kurin ne wani gona gida kaza iri kaza to da wanda ka bari kurin to shi ne kai a ce wannan ruwa da annabi ba mu labari annabi ba mu labarin cewa za su mutane kacin zamani za su ƙetare iyaka cikin addu'a wannan ne ta addini me ka wannan magana aljanna wa bangaren damun bai ni kaza a takaice dai kenan ba san fuji gona da iri ko kace misali ka roki Allah Allah ka gaban annabta ta kare Allah ka abin da bai wa ka roki Allah ka ci Allah baka dan ne gurin to dai nan Allah kuma ce kashe wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku zama to mamannata ko ku bata kasa bayan an gyara ta babu gyara kasa kaman bayan an shigo da addinin Allah an shigo da tauhidi ku zo ku bata da shirka ta Allah wad'uhu khawfan wa tama'a kuma ku bauta ta mu Allah kuna masu tsoro kuma kuna masu kwadai wannan shine sifa ta masu imani mutum ya bauta mu Allah yana mai tsoron azabar Allah yana mai kwadar rahama ta Allah wanda shine irin abin da wasu aƙidu cikin musulmi aka samu masu cewa wadda wanda ya bauta ma Allah don san aljanna bai bautar Allah ta ƙware ba don wanda ya bauta ma Allah don tsoron wuta bai bautar Allah ta ƙware ba wanda ya bauta ma Allah ba don tsoron wuta ba ba don san aljanna ba shi ne wata ƙware tsoron wani addini ne daban Allah ya jero annabawa ƙware da ya jero ya ce da unana ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in babu ibada ta kai ga anta annabawa annabawa halin su kenan suna masu kwaɗe sama tsoro suna faɗar rahama ta Allah suna tsoron azabar Allah kuma haka Allah man umarni e wad'uhu khawfan wa tama'a mutum ya bauta ta mu Allah iya mai tsoron azabar Allah iya mai kwaɗar rahama ta Allah wannan shine halin na masu imani tsoro ya hana ka saban Allah kuma kwaɗayi sai ka bautar Allah wannan shine ibada ta kware yace kuma inna rahmatallahi qaribun minal muslimin kuma rahama ta Allah tana kusa ga duk masu kyautawa duk mai kyautawa Allah bai Allah bai zalunta bawa inda ka abu Allah ke so sai kuma Allah zaka rahama ta Allah tabbas ci gaba wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون نعم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمتي anan kuma Allah subhanahu wataala yana gaya mana shi dai wannan Allah da ake kiran mu kada ta da ibada ga wani abu daga cikin aikin shi ko ikon shi shine yursilur riyah bushara shine yake da aiko da sakin iska mai ba da bushara bayyana da rahmati kayan zawar ruwa iska ta taso hadire taso iska ta koro da girgiji hatta idza aqallat sahaban thiqala lokacin da iska ta dauki girgije mai yauni mai ruwa dan girgije kaman hayaki ne hadiri a sanan subhana wannan ta yake a haduwar iska da iska yake gamuwa ya a samu ruwa wanda zai zubo a ga wayannan al'umma to wannan duk tsarin Allah ne ya tsara yanda iska take tahiya yanzu take dauki girgije kuma tana rabawa daga nan zuwa nan haka ake rubuta girgije sai an ce a gari kaza an yi kaza mai tauka milimita kaza gari kaza haka ake tahiya da shi kuma rabo ne haka Allah ya tsara Allah ya kama kowa irin nashi sai ce gari kaza ayi kaza ruga an tsallake kuma an yi gari kaza kaza haka Allah ke raba kanshi wata ruwa ta inganta ta cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin wani bawan Allah iya cikin gonan shi iya cikin tahiya sai ji a sarrar subhana ana iski kusai ku shayar da gonar wani iski a ta fulani a cikin hannun ji ana maganin a shayar da gonar wani aka musu na wani mutum iya tahiya sai iske wani mutum a cikin gona ba inda aka yi ruwa ya a wannan gona kadai iske shi iya gyaran gona iya gyaran ruwa a cikin gona shi wannan nake wannan ba ruwa ta inganta kan haka yace bawon Allah ya mai tambaya sunan shi sai ji sunan nashi sunan wanda ya ja bata ne a cikin cikin girgijen wannan Allah ji da shi yace bawon Allah me aka yace a a kaji kaji ina tahiya naji sauti a cikin girgije an ce a sha da gonan wani kuma ga sunan ka ne kuma ga babu inda aka yi ruwa ya gonaka yace eh me aka yace a rasa ne ma sun saba da kai ba bayan zai tace to shi da iya ga akwai wani abu da baka wani abu da ke tsammani na kware shi ne ce akwai abin da yake kaga wannan gona ne da nake yanta duk shekara in na kare na kalace abin da yake cikin ta ina raba ta gida uku kashi guda in aje na ci na da sha na kashi guda saboda noman baɗi kashi guda an raba sadaka ga miskinai gida ku nake raba ta ce don abin iyawa shi ne Allah ma ka da aka kace kenan girgije haka ake raba shi a cikin sanon subhana haka yace kenan idza qalata sahabar lokacin iska ta dauki girgije ta kala mai yauni ma'ana mai ruwa suqunahu li baladin mayyit muna kora wannan hadiri zuwa ga wani gari matacce inda babu ruwa fa anzalna bihi ma muna saukar da ruwa daga cikin wannan girgije da iska ta kado fa akhrajna bihi min kulli samarat wannan haka Allah tsara rabar ruwan ba dan bai haka Allah tsara ta hanyar girgije za ku da girgije kamar zama iska ce daga cikin girgijen sai kaga ruwa iya zubowa ga wanda aka yi ne haka Allah tsara shi yace kuma daga wannan ruwa fa akhrajna bi min kulli samara daga wannan ruwan muka hudo duk wani diyan itace daban daga wannan ruwan guda diyan itace daban-daban Allah ya tsiro da su Allah ta kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun yanda ko ga an haka annabi haka Allah ya ce haka muke huddo da matattu in lokaci yayi in wa ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa karshen zamani karshen kowa ya mutu an kare Allah zai zai zai za a wani ruwa na musamman za a ma kasa ruwa ruwan kwana arba'in wannan ruwan haka wannan ruwan annabi ce zai barbari duk wani jinsi na dan adam da ke cikin ƙasa wannan ruwan iya zuwa suna gamuwa yadda ake kyankishi kwai haka haka za a kyankishi duk wani halitta da take cikin ƙasa kowa kuma Allah ya ya busa kowa ya tashi ta wannan hanya kenan yanda ake hudo da tsoro haka kuma ta ran gobe kiyama in lokaci yayi za ku huto daga cikin ƙasa put put put ka annum da muntashir haka Allah ce ko kamar wara da aka watsa haka in lokaci yayi ta wannan tsarin haka Allah tsara kayan shi za a wannan ruwa zai babar duk wani jinsi da muke bayani cewa wannan ADN ne kin shine da san jinsin na Adam wanda ilimin ya gwada wani abu da yake bai mutu a cikin kasa bai lalacewa ta wannan hanya za a tsiro da kowa daga cikin kasa shine Allah ce kazalika nukhrijul mauta haka muke guddo da matattu in lokaci yayi ana gaya muku haka ne la'allakum tadhakkarun dan ku wasu Allah samu cikin masu wasuwa ci gaba wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا Allah na cewa gari na ƙwarai ko ƙasa kyakkyawa ya kharuju na batu bi tana huddo da tsurunta cikin sauƙi da izinin ubangiji wallafi ya kabusa da ya kuruju illa na kida wanda yake ƙasa mara kyau in ma ta ƙasar gishiri ita ba ta hudu da tsarinta in ma ta hudu ɗan kaɗan ba tare ba da yawa wannan aya tafsirin sahabi abdullahi bin abbas ya ce misali ne allah ke bugawa tsakanin mai imani da mara imani shine ibn kasir ta karuwaya wadda imam muslim ya hudda wannan ruwaya yanda wannan ya baka misali ne na yanda wa'azi zai zo ko kira ya zo akwai mai anwana akwai wanda bai anwana sai shi ka misali ya ce ya ji abin musa ke cewa ya ji manzana sallallahu yana cewa masalun ma ba'athan lillahi bihi min al-ilm wal huda ka masal al-ghayth al-kathir asaba ardan fa kanat minha naqiyatun qabilat al-ma fa anbatat al-qala wal ushb kathir wa kanat minha ajadib amsakat al-ma fa nafa'a Allah biha an-nasa fa sharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra inma hiya qiyan la tumsiku man wa la tunbitu kalan فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به معنى دي رواية النبي أبو بكر ce misalina da misalin abinda Allah ya aiko ni ce misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya na ilimi ce misalin shi kamar ruwa ne aka sabko mai yawa daga sama aka sabko a wata ƙasa ko a wata gona wannan ruwa da aka sabko kasar akwai wani bangaren kasar mai jigawa mai albarka ya karɓi ruwa kuma ya hudo da tsoro a cikin wannan wuri nashi wani bangare ya ɗauki ruwa amma bai hudo da tsoro amma za a zo a daki wannan ruwa a ji a yi a sha a ba dabbobi a sha a amfana kuma wani wurin ya ƙamshi ƙasar ya hudo tsoro tsoro wanda yake mai albarka ya ce wannan misalin annabi ce Allah baka wani misali ne annabi ka wani misalin ce misalin mutumin da ya karbi wannan shiriya da nazo da ita ma'ana bangaren ƙasa mai ɗaukar ruwa ta hudu da tsoro a amhana bangaren wanda ya amshi ya yi imani kuma ya yi aiki ya karanci addinin Allah ya yi aiki da abin da ya sani ya yi imani ya yi ilimin addinin kuma ya aiki da abin da ya sani akwai shi kuma wani ya ɗauki ilimin amma shi bai ba aiki da shi ya ɗauka ko bai da fahimtar addinin ya yi ilimin bai fahimta komi wani ya zo ɗauka a wurin shi ya yi amfani da shi shi bai amfani da shi ba shi ne masanin yan ban ruwa da ban dabbobi shi bai amfani da shi ba amma wani ya ɗauka ya amfani da shi na ce misali wanda ya yi ilimin ya fahimta shi ake da mutumin da ya yi ilimin amma shi a karan kanshi bai gane koyi ba ina samun imamu hafizin qur'ani hafizin suna amma bai da ilimin fahimtar addinin ko akwai da kariyar alheri duk da bai kai wancan ba amma iya da wani alheri tare da shi ya ce da wanda kuma ya ce wani ɓangaren ƙasar haƙo ne bai ɗaukar ruwan ba zai tsoro to ce shi ne mutumin da ba ruwan shi bai ɗauka ba ba ne ɗauka wajen shi almuhimmi dai kenan mutanen kwarai ibn abbas ta wannan aya tana bayanin mutumin kwarai shike amfana da ilimin addini shike aikata aiki na alkhairi mai amfani da shi haka ga wani amma mara imani ba abin da zai amfana babu alkhairi ko tare da shi shine cewa wal baladu tayyib gari kyakkyawa yakhruju nabatu bi nabi iya hudu da tsarin shi da izinin ubangiji haka wallazi khabus wanda yake lalatacce kasa mara kyau mana kahuri haka ibn abbas ce kahuri ke la yakhruju illa bi hudu da wani abun amfani in ma san wani dan kadan da wajen shi kazalika nusaddifu al-ayati liqaumin yashkurun haka muke rarraba ayoyi daban-daban dan mutane ga masu godiya Allah sama cikin la masu godiya
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنواع wannan sura zamu labarin annabawa daban-daban masu yawan gaske kuma za mu fahimci da'awar annabawa ko aikin annabawa babban aikinsu kiran mutane zuwa ta Allah da ibada samun kuma kusan kamantar suka rayu kowa aikin iri guda ne kuma irin jawabin da aka bashi kusan iri guda ne na ya fara da annabi nuhu alaihi salam yan annabi nuhu alaihi salam annabi ibn abbas ke cewa a cikin sahih bukhari nuhu da ya zo duniya akwai ruwa ya cewa sai da aka karni goma a duniya bayan adam sai daga karni goma shekara dubu duniya ba san bautar wani Allah ba zawar nuhu alaihi salam shi ya zo a wannan zamani wanda duniya ta roƙi wasu abin bauta ba Allah ba wani abin ya ya fara ya fara asali wasu mutanen kwarai ne irin su ya gusa wa ya uka da nasara duk wannan wasu manyan mutane ne masu ibadar Allah kafin nuhu alaihi salam wannan mutane an san su shahararru ne a gari bayan sun rasu sai shaidan ya kawata musu suka ce za su yi a harko za su yi don ka amince don su bayanar wanda ke a yanzu dai da ake da mutum-mutumin wani babban mutum aka yi mutum-mutuminsu a kan don ka amince da su a wurin suke rayuwa shi ke nan makinta ke nan tunatarwa ce ma na su bayanar ne ka amince ana nan ana nan wanda suka yi ibi da masu ce wanda suka yi wannan gini wannan butun-butumi da suka yi su sun sabi za suka yi sun mutu sun wuce sai shaidan ya samu 'yan bayansu sai ga yadda masu cakon ga wannan da kakanninku idan babu ruwa su suke kira kun zubuna kuna kallon gaba gaban kumburi daga nan shaidan mai hankalinsu a kan kiran waɗannan gumaka da matsayin bauta asalin bautar wani allah a saman ƙasar kan ta faru kenan nuhu da ya zo duniya ya zo tsamo-tsamo tsakal horkon kama wani allah abota ma wani allah kuma haka suka taso suka isko abin ya zama jiki ya zama matsala a ce ba a yi shi ne ta horkon manzo da allah ya aiko bayan adam a saman ƙasa nuhu alaihi salam ne shi ne horkon gwagwarmaya kira zuwa kai talar ibada shi ne horkon annabin allah da ya fara gwagwarmaya da shan wahala kan da'awar mai da mutane daga shirka da zuwa ga tauhidi shi ne Allah ce laƙada arsanna nuhan ila ƙaumi Allah ce tabbas mun aiko da nuhu zuwa ga mutanen shi faƙari ya ƙaumi ya budurla ya mutane na na akwai dangana kanshi da su don nawa ne ‘yan uwana ya mutane na dangi na ibudullah ku bauta ta ma Allah kuma Allah da ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani ilahan ba Allah ba ba a rike kowa kenan abin bauta ba Allah ba sun san da Allah amma matsalar su cewa ana iya kiran wani akan bukata kan biyan bukata inda ake an rike an zide yace ba ku malakum min ilahin gairu babu wani ilaha daban ba Allah ba kuma wannan abin da kuke ciki inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina muku tsoron ranar kamun Allah azabar Allah idan tsoron gobe kiyama idan muku tuba ba akan wani hali akwai azaba tabbas daga Allah haka ya musu gaya musu ya musu wannan kashi kaga yanzu nan nuhu ya kawo ta magana sabuwa a wajensu jin haka me suka ce manyan garin قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
ya ce bayan ya gaya musu haka wannan kira su ta Allah da ibada ka su gama Allah da kowa babu wani abin bauta sai Allah ga amsar mutanen shi manyan gari qala al mala'u min qaumi al mala manyan gari masu hudi aji sai waɗannan manyan gari daga cikin mutanen nashi da ya kira me suka ce mishi inna lanaraka fi dalalin mubin nuhu muna ganin ka bata ka bace bata ma karara a hili nuhu a bata kake idan ka ce ba abota ma kowa sai Allah ka gani su wajen su shine ya bace ya bar hanya kana cikin dalalin mubin nuhu qal ya qaum yace ya mutane na laysa bi dalalatu babu bata ko da game da ni babu ba na tare da bata eh ba bata ko da tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni ba batacce bane ba amma matsayina ni manzo ne dan sako ne daga Allah ubangijin halittu zuwa gare ni ba ba bata ko da tare da ni ba bace bane akan shari'a nake dan sako ne daga Allah ubangijin halittu kai wannan menene kake da su har suna gama wannan abin da suke kai shi da aka saba har a ce ma ba kyau kurin barin hanya ne da kullum haka suna lalake haka batacce ne a kallon ya wai ya kai wa kallon mu shiri da shi wai mutacce ne haka suka ce shi ruhu shi ne batacce ya ce a babu bata tare da ni amma ni manzo ne na Allah uballighukum أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون kenan ni dan sako ne daga ubangiji uballighukum risalatu rabbi in isar muku da sako na ubangiji na da yake mun zuwa gare ku aiki na kenan in isar muku da sakon shi kuma wa ansahu lakum ina muku nasiha in ja hankalinku kakku hallaka kuma wa alam min Allah ma la ta'lamun ina da wata masaniya daga Allah da ku ku sani ba na san abin zai biyo baya in muku imani ba akwai matsala amma yake ta gaba أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum su suna ga wani abu ne ma kaman abun wani abun mamakin yoshi kai zaka ce Allah ya aiko ka kaza kaza kaza shi ne kace aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin kuna mamaki ne a ce wani mai galgadi mai kashe akan wannan aiki naku ya zo daga cikinku shi ne mamakinku a aiko da wani a cikinku shi ne mamakinku aiko da wani a ci mutum ɗan uwanku liyuzirakum don shi ne an mamaki ne abin mamaki don wani daga cikinku ya zo ya muku galgadi wani tattaku kuma iya kiran ku ne don ku ji tsoron Allah wala alakum turhamun iya muku wannan kira ne don ku a jikan ku samu rahama ta Allah me abin mamaki amma duk da haka fakar da فكذبوه فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين an wa'ana isa ta nuhu alaihi salam tana da hadisin alqur'ani nan za a dauko ne dan kadan daga tunuhu daga tahudu ta sahadu shu'abi daban-daban dindin nan a karanta a sanar da mu ne ga wa irin da'awar ta an ta manzannin Allah kira ne zuwa ga tauhidi wannan dogon lokaci ne na Allah ta warkar asana nuhu ila qaumi falabisa fihim arsalna ila 50 ama Allah ya ce mun aiko nuhu zuwa ga mutanen shi ya zama shekara dubu illa 50 ama sai da shekara dubu ba musu a gaya maka abu an jima ana yi amma fa kasan tufan hum zalimun suna nan har dufa ne su Allah halakar da su kina an jima ana yi Allah ta fakadabu suka ƙaryatar da Nuhu alayhi salam fa anjaynahu amma shi muka tsiratar da shi walladina ma'ahu fil fulk muka tsiratar da Nuhu da waɗanda suke tare da shi na masu imani a cikin wannan jirgin Nuhu jirgin ruwa bato wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina muka dirmiye da duk wanda ya karkar da ayoyinmu daga ciki har da dan shi na cikin shi muka dirmiye da su a cikin wannan ruwa innahum kanu qauman amin mutane ne wanda suke mana makayi wanda ba sa ganin gaskiya eh haka Allah kenan wannan a takaice dai mutanen Nuhu alaihi salam da bari dai an aiko Nuhu ya kiro zaka tauhidi ba imani ba an karyata Allah ya gama da su sai kuma wa وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون yanzu bayan mun ji dan bayani da a takaice na Nuhu alaihi salam kuma Allah ya haka wa ila adin akhahum huda yanda kenan yanda muka aiki Nuhu zuwa ga mutanen shi haka muka yi wannan aike zuwa ga adawa muka aiko musu a kawo huda ɗan uwansu annabi hud shi ma dai ga abin da ya ce ƙale ya ƙomi ibudullah kashi ta nuhu ko daga ta hud shi ma dai kalmar da ya ƙomi ibudullah mutane na ku bota ta ma Allah kuma malakun min ilahin gairu ba ku da wani ilaha daban in ba Allah ba kaga duk kiran guda ne Allah kurin ba a kiran kowa sai shi duk wani ilaha babu shi in ba Allah ga mai imani su matsalar ta ilaha ce ba Allah ba matsalar ta matsalar Allah Allah Allah na ko Allah duk matsalar su wayannan ababe da in ba ruwa an ana bukata ana kaza wan za a je a yi ta hanyar su ne ilaha kaga mai imani Allah bai yarda ba a doki wani ilaha daban ba shi ba Allah shi kaɗai ne ilaha ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba afala tattaqun shi yanzu ba za ku ba ku jin tsoron Allah ku hasa bautar wani Allah kira yake su hasa bautar gumaka kuma sun ci gaba da yi me suka ce manyan mutanen shi قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا وإنا لنظنك من الكاذبين kun ga dadin da amsa kusan ɗaya ce shi hudu shi ma da ya wannan kira a kaɗa ta Allah da ibada ka abu kowa ba Allah ba qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi shi ma ga amsar manyan gari nashi eh ga amsar manyan gari masu wanda ya gari suka ce inna lanaraka fi safahatin wa inna lanuzunnuka min al kadhibin hud muna ganin ka kai wawa ne kana cikin wata wauta wauta ce ma za a garin nan ka zo ka ce dole abin ba bauta musu sana kama akwai wauta kai wawa ne ma kana cikin wani hali na wauta kai ma muna ga cewa kun kai kana daga cikin makarya makaryaci ne kurin makarya kake ma Allah ya baka ba to wannan annabi ga annabi ga gaba wanda Allah kai mamaki da wani ce ma batacce ne ya ce maka zani kai mai wazi annabawan manzannin Allah ake ga wurin maganin batacce ne kai wawa ne kai kai ya kake wannan manzo ne na Allah haka mai wa'azi kai wanki duk abin da ka mai wa'azi kai wanki wani abu shi ma hanya ce biyu kurar yace suka ce muna ga kon kai kana cikin makaryata to ta ta amsa ba su shi kuma qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin
أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
ga amsa ta hudu ga mutanen shi suka ce wawa ne ko makarici ne qala ya qawmi ya mutane na laysa bi safahatu babu wuta ko daga madani babu wuta ko daga madani walakinni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga Allah ubangijin halittu gaba daya shi aiko ne kuma ya aiki na ubangijin salatu rabbi aiki na in isar muku da sako na ubangiji na ke nima ba na wani ba isarwa ce kake kuma wa ana lakum nasihun amin ni game da ku ina muku nasiha ne kuma amini ne ba na haɗe da ku ina gama gaskiyar magana ne ku gyara a wa'ajibtu ne ce musu kuma أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم kaji من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
yace awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum linzirakum ai irin amsar da mutum da ya ga musu ko shi ma dai hud yace musu shi yanzu kuna mamaki an ja'akum dhikrun min rabbikum galgadi yazo daga ubangijinku wannan galgadin yazo ala rajulin minkum dan cikin ku ne na mamaki dan dan cikin ku yazo yan galgadi daga wajen ubangiji me abin mamaki akan haka da haka ina muku kashe wazkuru ku tuna ni'mar Allah idza ja'alakum khulafa min ba'd qaumi nuh ku tuna irin ni'mar Allah yanda Allah sanya kuka mai kasa bayan mutanen nuh kana musu kashe irin wannan taurin kai ya sa mutanen nuh dan shi shekara dubu ya zau- tawazi ba musu fa da bisa fihim alf sanata ila 50 ama wannan ba ba ga shekarun da duniya ba wannan shekarun wazi ne kurin shekarun dubu ba musu ne yawa sai shi kaka goma sun kana ga abun hanzu shi ɗari tara da musu ya ce ku tuna lokacin da Allah ya sanya kuka maye bayan mutanen nuhu wa zadakum fil khalqi basata ya muku ƙarin manya masu girman jiki hasana ce mun ashadu minna quwwa waye mu kari suna ga wakar jama'a waye mu kudi da tara dukiya suna alfakari shi Allah ka ce awalam yaraw anna la ladhi khalaqahum ashadu min quwwa shi wasu gani wasu ke magana kuna alfai mu kai kari ta ba sa ga shi Allah wanda ya halitta su yayi su kari suna alfai da jik sai da kari sauran su dan wannan tabbas an ce adawa Allah masa halitta mai gagga- mai girman mai girman gaske ba amma wasu kayan su ba amma wannan hakikanin za mu imani iya da girma amma cewa akwai ruwa da suke kawo irin wani eh, abin da ya wuce hankali dai don annabi ya ba mu labari me suke kawo misali wasu na cewa girman jikin wa- za ka iya bura waɗannan musa ya je yaƙi wani waje ne da ya bura sama tsawon musa zira'i goma sandar zira'i goma yadda sama zira'i goma amma iya iya kwabarin iya waje donan taɗi ne ya ce haka mara kyau annan sarrafin ya ce allah ya halicci adam tsawon zira'i sattin tun daga nan ake ƙasa babu wanda ya wuce adam ana ka labarin wani iwaja wai shi ne wai da aka yi ruwan tufa na ma shi duk ruwan da aka kare ruwan bakin gwiwa sheki akwai matar shi matar shi ya ɗauke ta a hannun shi su suna tara sama hannun shi take a sama in ta yi yunwa ya sa hannu cikin ruwa da kuki sai ba ta yi ka sai wayewa rana haka rana ta kasa haibar ta ci to da Allah rana ta kasa ta kasa kiri na hannun shi ko da ya mutu kai tsare musu da tin yana musu da tin ya gudu wannan ma wannan wannan ma iya nan a rubuce iya nan a rubuce da tayin kwashe kwashe iya nan a rubuce alfayin kwashe kwashe wai haka wai nan kan kisan mata wai to ga da aka rufa na da aka ruwa gaba daya tana iya tana hannun shi da kuma nan menene hadarin cewa kahuri ne wa ma shi Allah bai halaka da shi ba saboda tsawon shi cikin wanda aka tsare ruwan yanzu kaga tana hannun shi ko aka tsare ruwa kuma ta halaka ba ta halaka ba ko da ya aje ta ta wani wata ta gaba su hada mai ka taɓa mini waka ta shi kan mata wajen wani abin da ya bada wani wajen ta mata to wani zaman da gurin ta tsinne ya ci gaskiya ta tsinne ya ci na ba wai cewa wai je wani gari musa da salam wai je da gari je gari wai wai ya musu tsari gurin mu daga wai mu tsari ya kamar ku ko tsari shi kan wani wuta ta kuta kuce duk ta tsinne shi nan gaskiya magana su da gurin adawa Allah ya musu gangan jiki mai girma kuma suna alfakari da ita kuma akan haka Allah ya gwada musu gajiyarsu فأما آد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سبع أيام خصوما بلت فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله تعالى ودجن كنسو دكايتين جكي da wane ne Allah da iska kawai ga wasu iska kuma Allah gwada masa gajiya wasu bus duk alfarin banza suke yi Allah gwada masa gajiya wasu ba musu kisa inda samu da ba tsawa guda a barin su aka yi eh aka yi dare goma da wuni takwas kai don dare bakwai wuni takwas kwanan takwas aka yi ana musu iska kurin kuma a hankali tana kallo ta sama ta jibgo ta kashe wani ta sama ta jibgo tana kashewa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma ga masu imani a cikin garin ga annabi hudu ga musulmi a cikin garin amma ba ruwa mai imani kai ta shafa arni sai samar shi ta jibgo ga sunan ana yau akan shi zuwa ne ga sunan ta ana ga ga sunan a yabde ka annabi ma'ada na kalan kawiya kamar ku tutura ice a yadde haka ka musu har ta kare kwana takwas ina karin ina jijikan babu shine suke to shine Allah ya ce wa zukuru irja alakum khulafa min ba'da qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta kutuna irin yadda Allah sai kuma kuka maye kasa bayan halakar mutanen nuh wa zadakum fil khalqi basta ya muku ƙarin girma a cikin jiki fa zukuru ala Allah kutuna wannan ni'ima ta Allah da muku na ya musu gargadi ne wannan ni'imomi da Allah muku kuna kallo halakar da mutanen nuh aka barku kuka yawa kuka kari ga duke ga komi kutuna wannan ni'imomi da Allah da muku la'allakum tuflihun dan ku samu rabo a wajen Allah gobe kiyama
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين yanzu duk wannan bayani dai ƙalu a tana da na abu Allah wahada yanzu nuhu ka zo ne kurin don ka ce babauta ma Allah shi kadai kurin tauhida ba Allah ko mai Allah kurin haka nun nuka ke haka ji ba kurin mutane ne kurin mutane ne kurin ka ce Allah kadai ba abota mu kowa sai Allah wa nazar ma kan ya abudu abauna mu bar abin da uwaye muke bautata ma kurin wani magada uwaye da kakannu ka ce a bari ka ce Allah kadai ruhu hud don haka fa'atina bi mata iduna kunta min sadiki azaba ce ko azo ka azaba eh kawo azaban da kai ce akwai azo azaban kenan me an ki ba ayi magana kenan aka azaban wannan ta wurin kan haka suka sa in kuntu min sadiq in har gaskiya kake akwai azaba to azo aka azaba قال وقد وقع عليكم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب wannan kalma ta ku ta ƙi ta taurin kai ta ta tabbaba muku hushin Allah azaba da hushin Allah ta tabbata akan ku atujajilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum zaku rika mun jayayya akan bautar abin da sunayen ku kuka sunan ku da uwayenku kuka ambaci waɗannan gumki mai suna kaza da suna kaza ku kuka samu sunan kuka min jayayya abin bauta da ku kuka samu sunayen gaba daya kai ma ka kirkira shi kuka samu suna ka kuka jayayya da ni akan ina kira abota amma da shi kadai kaga anan kenan akwai taurin kai kwarai yace ma nazalallahu biya min sultan kuma waɗannan abinda kuke bauta ma babu ɗaya mai hujja daga Allah kun kirkire ne kun kuke kira kuka gama su abin bauta da Allah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin dan haka abinda kun ce ba ku yi kun kiya tunda ko ku yi jira mu yi jira junanmu ku yi jira ni ko ku an ga waki kan ƙarya haka aka yi ana jira kuma Allah kawo da abin yi fa an jaina فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين yace Allah yace fa anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna azaba ta zo tabbas amma shi da masu imani in wannan iska yan wata na kadawa ka san taurin kan dan adam duk wannan wazin da yake yi akwai akwai gudun azaba ka duk wasu suna gama hira ce hikima har zan wani azaba ga azaba ta zo amma su ji suke ba haka bane shi da Allah da yake cewa falamma ra'u aridan musqal aridan qalu hada aridun mumtirna bal huwa mustajabun bi rihun fi azabun alim nan ana cikin wani halin ran nan a yanzu lokaci ya kare na karetawa Allah ya koda azaba ga azaba girgije na musamman kamar ba duhu Allah ya cika musu suna ga hadiri ka hada aridun mumtirna ba yau hadiri yau da mata ayin wani ayin wani yau ga hadiri zai mana ruwa za a sha ruwa so a jinsu hanzu ruwan na sha ruwa za a sha eh arzun mafudai na ita iya ce kai bal magana hadiri ba ta so ba a sha ruwa la masta ajaltun bi abinda kuke gaugautawa ne na wannan azaba ita ce rihun iska ce fiha azabun alim mai ba komi illa azaba to zama kun shabbi amur rabbiya za ta rushe komi ta su yau ta kare har zau azaba suna ga wata kamar hira take to Allah to na azaba da ta zo nuku da iya ciki masu imani na ciki aka yi ta wannan bala'in iska ta kwana takwas masu imani lahiya lau ka shaika hurai fa'anjainahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna maka tsiratar da shi nuhud da masu imani tare da shi da wata rahama ta musamman daga wajen wa qata'na dabira alladina kazzabu bi ayatina maka tumbike mana maka halakar da maka maka maka halakar da mutane suka karatar da ayoyin mu ma kanu mu'minin sun kata da ayoyi ba su imani ba kai marasa imani masu kata da ayoyin Allah su ne Allah ya tuɓe gaba da su gaba ɗaya kajin da aka wa adawa sai samu da hu wa ila thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم na'am an wadda wannan ma labaru na ɗan takaita maka ga yanda nuhu yayi ga yanda hudu yayi yanzu ga yanda salihu yayi duk da sauran bayanan sana cikin qur'ani a bayyane dalla dalla a saurayi daban yanzu dai nan kuma yan uwa wannan duk wannan sun rayu a kusan misali su zai adawa sun rayu a cikin ƙasar yaman yau gidajen suna nan yankin wannan saharakin tsakanin yaman da oman da jihohi wannan wurin anan suke anan suka rayu kuma har yau gidajensu suna nan ana gani ana zuwa ana ziyara su wannan samudawan a cikin saudiya ma suka rayu samudawa ana ca me aka ca wanda hijir har yau har har garin yana har garin ina ga wannan shekara biyu ne ma su wannan ina ga wannan wannan wannan masu isarwa da shi da sun suna sun je garin suka ta yawo suna ɗauka suna gwadawa garin san su nan ya zama ya zama gurin garin kallo kallo garin ya zama muzi gidan shakatafa ya zama ya zama muzi wurin wurin yawon shakatafa ya ce wa ila samuda a kahu saliha su ma samudawa mun aika duk aike tun aka wani hukun irin aike da aka wani hukun aka mahudu ko to su ma ada samudawa mun aika musu dan uwansu salih ce wa ila samud akhahum salihan zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwansu salih shi ma da kun ji magana dai qala ya qaumi ibudullah shi ma dai mutane na ku bauta ta mu Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ilaha an ba shi ba ka ji matsalolin ɗaukan wani abin bauta ba Allah ba ba wani haƙƙin Allah sun sa ku Allah babba to ya shiga musu a Allah babu wani ba shi ba malakum min ilahin gairu ba ku da wani ilaha da ba ba Allah ba qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum kuma hujja ta zo muku daga ubangijinku kan wani abu ta babu abu wata da gaskiya sai Allah hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa taguwar Allah ba ta da mai gida ba ta da mai ita wasu suka nema in shi har annabin Allah ne daga wannan dutse muna kallo taguwa iri kaza kama kaza kamar su shi zai ta don dai a ƙure shi abinda suka nema kuma a gaban su dutsen daga dutsen ya ɓare taguwar ta wuto kaga in ba rabon hallaka ba aya ce ku yarda wannan annabin Allah ne manzon Allah ne aya ce gare ku ko Allah wata wata baiwa wannan tagoye za ta shayar da garin gaba ɗaya da madara amma Allah musu jarrabawa ku ku sha ruwa yau azu muna muna mai akta muna da lissaji ko da lissaji jarraba ruwa yau a sha yau babu to su wanda da take duk lokacin ruwa gaba da lissaji duk lokacin sani a gaba da shi sai mu da ka har da lissaji raba ruwa yau ta sha ruwa gari ba mi sha rashin ku sha ta mata sha ko ta ba nono ko wani sha nono sha koshi haka aka ba ta kiyawa cikin gari yace kun ga wannan hadihi naqatullah lakum aya wannan taguwa ta Allah aya ce a gare ku fadaruha ta'kul fi ardillah ku barta ta ci a kasar Allah kan ku ta barta masuwa bisu kan ku taba ta da wani abu mummuna ku hatara aya ce wala taba suwa bisuin fa ya'khudhukum adabun alim domin na ga musu kuna taba ta bisu kenan kai tsaye azaba mutsin za ta kama ku kenan kashe ne a taba ta akwai azaba واذكروا إذ جعلكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين din dai wannan wa'azi ne yake wa jama'a shi annabi salih ku bauta ta mu Allah ba ku na an bauta da gaskiya sai shi wannan taguwa taguwar Allah ce kan ku taba ta da mugu abu kuna taba ta azaba mai tsanani za ta zo wa zukuru idh ja'alakum khulafa min ba'd 'ad kuma ina tuna muku ina muku shi ku tuna ni'mar Allah Allah da ya sanya ku masu mayewa bayan adawa kasu su adawa aka tunatarwa da kahin su nuhu ko to su kuma tunatarwa da kahin su adawa ku tuna yaje musu ku kashe ku tuna irin yanda Allah ya halakar da adawa ku ya maye ku bayan su wa bawwa'akum fil ard ya zamanar da ku a saman ƙasa wannan ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanituna aljibal buyuta a saman ƙasa ta ran libur ku gini a cikin duji ku saka ku sara ku gini ko ina gini kuke ku yi na burgi ku yi na jikin duwatsu wannan nima da Allah ya muku fadhkuru ala Allah na muku she ku tuna ni'imomin Allah a gare ku wala ta'asaw fil ardi mufsidin ko ku ya da banna a saman ƙasa ‘yan wanzu nan haka mun ji irin wa'azi da yawa ‘yan garin shi yawa jama'a shi da neman da nasiha neman tsamo su sai jawabin manyan gari mai suka ce Allah ka yi gobe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته